السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar Laraba a yau muna sha bakwai ga wata na shidda hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 insha Allah ta'ala da za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin zadu zaujaini fi a hadisi sayyidi sakalaini sallallahu alaihi wasallam guzurin ma'aurata a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wanda darasi na ƙarshe mun tsaya kusan hadisi na ɗari da talatin da tara wanda yau za mu tashi hadisi na 140 daidai insha Allah ta'ala a hadisi na 140 fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abdullah dan Mas'ud Allah kada yarda a gare su yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah dan Mas'ud yake cewa shi da kanshi ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayu dhanbi a'zamu inda Allah wani zunubi ne ya yi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan kuma magabata suna irin haka saboda su san abin da yake bayyada kyawu saboda su nisance shi. Ya tambaye manzalla wani zunubi ne ya yi girma, kala sai manzalla ke ce mashi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka bawa ya sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya alhali ubangijin nan shi kadai ya halicce ka kenan sanya wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala kishiya wannan shine mafi girman zunubi da ɗan adam zai aikata a ban ƙasa don haka wajibin dukkan mutum musulmi namiji ko mace yaro ko babba ya yi ƙoƙari matuƙa ya ga cewa ya karanci abin da ake cewa ɗayan ta Allah ɗayan ɗayan ta Allah shine abin da Allah ya hiso sannan kuma ya karanci me ake cewa sanya wa Allah kishiya saboda ya nisanci haka saboda shine zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamata da haka manzo Allah yake ce mashi ka sanya wa Allah kishi alhali ubangiji shi halice ka qala qultu qultu lahu inna zalika la'azimun abdullah dan mas'ud yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai kwa lalle ya ma'aikin Allah wannan al'amari ne mai girma mutum ya sanya wa Allah subhanahu wataala kishiya wani abin da yake aikin Allah ne to ya tabbata akan cewa aikin Allah ne kar ka sarrafa wannan aikin zuwa ga wani daga cikin halittu idan kai haka sai a ce ka yi shirka ga Allah ka sanya wa Allah abokin tarayya alhali shi kuma Allah shi kaɗai yake bayar da abokin tarayya Allahu samad al-ahad al-fardu shi ɗaya ɗaya yake bayar da abokin tarayya qala qultu thumma ayyu sannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai mi ya bakin Allah qala manzo Allah yake cewa thumma an taqtula waladaka sannan zunubi na biyu da yake girma shine mutun ya kashe dan shi makhafata an ya ta'ama ma'aka dan tsoron ya ci abinci tare da kai dan tsoron kar ya ci abinci tare da kai saboda tsoron talauci a ce ka rage aihuwa saboda ai baka iya ciyar da su ai da ba kai kake ciyar da su ba a kai kawai azururu ne kai induroro ne yani kai kamar wata kuranga ce tsani ne arzikin nasu ne Allah yake damka maka a matsayinka na mahaifinsu ka ciyar da su na ba kai kake jin rasu ba kar ka taba tsammanin cewa mutumin da yake rike da iyali wai dubara shi ke ko kuma wani kokarin shi ne ko hamzarin shi ne kai dai ka tashi gurgurda abin da zaka iya yi kai amma Allah shi ke arzuta kuma kowace kowane halitta da yake zauwa duniya ba ma dan adam ba dabba a karan kanta arzikinta a wajen Allah subhanahu wataala yake da haka duk da rashin hankalinta duk da rashin azancinta duk da rashin kazanta amma kuma Allah zaka samu tana rayuwa kamar da Allah ya kadarta mata ta rayu ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata dabba wata halitta da take kaiwa ta kawo a ban kasa face arzikin ta yana wajen Allah da aka kiraye kiraye na rage aihuwa da mutane sun yi yawa duniya bata iya ci da su dama ba ita duniya bata take ci da su ba ku kuke ci da su ba Allah ne yake ci da su arzikin su a wajen Allah subhanahu wataala yake dan mi dan adam yake so ya ɗora wa kanshi yaunin abin da ba kayan shi bane ba yanzu maganar cewa ai an yi yawa arziki ya yi kaɗan mutane sun yawa abin ƙasa yawaitan mutane yawaitan arzikin kenan saboda kowa da irin nashi jadwal na arzikin shi wanda Allah subhanahu wata'ala ke halitta shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin tamutu illa istakmalat rizqaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam babu wata rai da za ta bar duniya face sai ta cinye arzikinta karaf babu wani abin da za ta bari na arzikinta kominka sai ka cinye tas arzikin magana ne arzikin tahiya ne arzikin kuɗi ne arzikin abinci ne arzikin tufafi ne arzikin abin hawa ne arzikin ginawa ne duka sai ka kare su kafin su tukun za ka mutu wannan shine abin da yake gaskiyan al'amari da haka magidanta wanda suke kokarin cewa bari su rage aihuwa saboda kar su dora wa kansu sharjikin da yake karfin su kar su dora wa kansu yaunin da yake karfin su wannan shiga gonar Allah subhanahu wataala ne duk wanda ya zo duniya da arzikin shi yake zawa ba ku ne kuke ba shi arzikin a da nashi ne kukin ma kuke kafafa duk wani magidancin da yake jin cewa yau ya samu wani aiki madaukaki ya samu wata harkan kasuwa madaukakiya ya samu wane ne kar yi tsammanin cewa kamar shi ne waiki da wannan a arzikin waɗannan bayan Allah da suka zo da katson kan da aka iya da kyau a fahimta kamar zalla ya ce mutum ya kashe ɗan shi don tsoron kar ya ci abinci tare da kai ana samun ittifaki tsakanin miji da mata a ce a mu iya biyu za mu aiwa uku za mu wannan shishigi ne shishigi ne ku yi hankali da Allah subhanahu wataala sannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qultu summa ayyu sannan sai mi ya ma'aikin Allah kala manzalla yake cewa an tuzani halila tajarika mutum yayi zina da mata har makwacin shi wannan iya daga cikin mafi girman zunubi zina laihi ce amma zina da matar makwabci kuma laihi ne a kan laihin na zina eh kwarai da gaske kuna makwabtaka da mutum ko abokinka ne ya yarda da kai ka yarda da shi da sauransu da game da ake samun irin wannan cin amana tsakanin wasu abokai tsakanin wasu makwabta ko wani makamancin wannan mutumin da aka amuntu da shi sai ga cewa ya ya yaudari al'umma shi yasa mafi yawa in kaga an an yaudari mutane ko kuma yani an musu wani abin da yake na zambo da cin amana mafi yawa yarda ce ta kawo haka kai ka yarda da shi shi kuma yayi amfani da wannan yardan sai maka abin da ba shi ba da haka a cikin harakan da ya shayi zamantakewa na rayuwar aure iya da kyau mace ta sani namiji ya sani cewa lalle zina da matar makwabci wannan shi iya daga cikin mafi girman laifuka guda uku da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa Abdullahi dan Mas'ud haka wajibin dukkan wani mutum mai imani ne kokarin nisanta haka nan hadisi na 141 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdullah dan Umar Allah kare yarda a gare shi yake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha an azabtar da wata mata saboda wata kyanwa saboda wata mussa sajanatha ta sanya mussar kasu kamar kana gaba koyon bane ba dai ka rihe mussa a cikin gida ko ku yi bulaguro ku kyale ta alhali kuma kun san ita ma yar gidan ce hatta matat wannan musar ko wannan kyanwa hatta rasu yana dalilin yunwa da sauran abubuwa makamantan wannan manzala yake cewa dakhalat fiha nara a dalilin wannan kyanwar wannan mata ta shiga gidan wuta lahiya at'amatha wa saqataha manzala yake cewa ita bata ciyar da ita ba bata shayar da ita ba yace iz habasatha yayin da ta kama ta ta sanya ta killace ta ta sanya ta kaso wala hiya tarakataha ta'kulu min khasha'ishil ard sannan kuma bata bar ta ba ta je ta ci daga ciyawa ko kuma albarkatun da suke saman doron ƙasa ga abubuwan da Allah ya wanzar na na jin daɗi da kaza da kaza ita ma ta samu abin da za ta ci ita bata bar ta bata ci na Allah ko ba ta rike ta ko bata bata ba a dalilin haka wannan abu ya sa wannan mata gidan wuta da haka wannan yana jan hankalin dukkan magidanta cewa dukkan wani abin da yake abokin rayuwanku ne a cikin gida wajibi ne ku kula da haƙƙin shi kar ku ga cewa dan ita mussace ko ai ba komai bane batta cikin lissahin tsarin abin da ya shahi ka duba addinin musulunci yanda yake kira zuwa ga abin da ya shahi haƙƙi hatta na dabba ka duba dalilin dabba ce wanda ta shiga wuta yanzu nan musulunci shine za a zo a rika ma ihu ana ihu a saman kunnuwan mutane cewa wai ya ki kula da haƙƙin ɗan adam dabba ma an kula da haƙƙinta da icce da wane ne duka mana ta ɗan adam da dukkan mutumin da ya san musulunci ya san abin da ake cewa karantarwa na addini ya san cewa wallahi babu wani abin da ya dora dan adam a saman matsayin shi na asali sama da addini duk lokacin da kuma dan adam ya kauce wannan wallahi tabbas ya kama tashar daji hadisi na 142 malik ta an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha kowane annabi da Allah ya turo Allah na ba annabin daman wata addu'a karɓaɓɓa kawai i kai tsaye a amsa maka game da abin da shayi al'ummarka manzon Allah yake cewa uridu ni kuma ina so an akhtabi a da'awati in ɓoye in jinkirta wannan addu'attawa shafa'atan li ummati fil akhirah saboda ceto ga al'ummata a gobe kiyama kaga shi yasa manzalla sallallahu alaihi wasallam zaka so shi sama da mahaifinka sama da mahaifiyarka sama da mutane gaba daya saboda shi yake maka son da babu wani wanda yake maka irin shi a lokacin da ake cikin furmumutsi na tashin kiyama ana mutane sun rasa inda za su ransu shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam yana gehe yana rabbi sallim sallim allahumma ummati allahumma ummati fidaka abi wa ummi ya rasulullah hadisi na 143 an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari annam ra'atan baghiyan wata mace mai zaman kanta wata mace mai zaman kanta shine a lafazin lafazin Hausa ake cewa mace taharallahu asma'akum karuwa wannan mata ra'at kalban wannan mata ta ga wani kare fi yau min harin a wata ranar da akwai zafi wannan karen yuɗifu bi bi'irin yana ɗawafi yana zagaya wata rijiya ishirwa yake yana yake ji kuma yana so ya sha kuma bayan da zai a wannan mata mai tai kad adla'a afwan wannan wannan kare kad adla'a lisanahu ya huddo halshen shi kamar yadda dai ka san kare yana lallagi to kuma barantana abin ya karu da cewa yana jin ishirwa kad adla alisanahu min al'atashi ya ya huddu da halshen shi yana lallagi irin na kare saboda bala'in ishirwa da yake ji wannan mata mai taifa naza'at sai wannan mata ta cire takalmanta fa naza'at lahu bi mubiqi bi muqiha sai ta cire wani khuffinta muqiha yani khuffinta kenan khuffi ne ake shi wani mai ake da fata mai kabri sai ta shiga ta kulhu ko ta kulhu wannan kare ruwa ta bashi ya sha kare ne fa ghafara fa ghufira laha sai Allah ya gafarta mata zunubanta a dalilin wannan aikin da ta yi kaga waccan ta tozartar da musa ta shiga wuta wannan kare ka duba kaga kare can da Allah yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu shaytan fakana min al-ghawin yace fa mathaluhu ka mathali kalbi kalbi in tahmil alaihi yalhas kaga kare duk da irin ko a cikin al'umma zaka ce mutum kare subhanallah kaga abun ai ba dadi to duk da irin rishin matsayi da kare yake da a cikin dabbobin ma to amma a dalilin shi gashi nan fa gufira laha Allah ya gafarta wannan mata a dalilin aikin da ta wannan yana mana bayani akan jin kai shi yasa manzo Allah wannan hadisi yake cewa lalle ubangiji subhanahu wataala zai rahama ga dukkan mutumin da ya tausaya wata wata hanta hanta mai rai ka tausasa ka tausaya mata ko dabba ce ko dan adam ne ko menene shi yasa ake son musulmi mu zamanto daga cikin ayyukan da za mu ba muhimmanci akwai ayyuka na jin kai ayyukan jin kai yanzu na ayyukan jin kai da muke ga tura suna yi suna yi shi ne saboda wasu manhohi da yawa amma mu namu wanda za mu yi na addinin mu jin kai ne irin wanda zai taimaka wa al'umma sannan kuma babu wani abin da zai biyo bayan shi sai dai alheri حديث 144 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم يكيتشي ولا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كرد ينكو يفرطا dan kana da wani mai maka aiki ka ce mishi abdi bawana ko kuma ka ce amati baiwata a'a kullukum abidullahi manzo Allah ce dukkan ku bayi ne na Allah kar wani ya daga baki ya ce ma wani bawa a baka isa ba wa kullu nisaikum ima'ullahi ko mata take ku gaba ki ɗaya bayan Allah ne manzala ke cewa walakin liyaqul amma sai dai mutum ya ce gulami wannan ai yaro na ne wa jariyati wannan ai yarinya ta ce bi ma'ana yarinya bi ma'ana mai mai hidima ce wa fataya wannan matashin matashi kenan saurayi wanda misali kai kake rike da shi amma kai matsayin saurayi kuma yana maka ayyuka na hidima sai ka ce fataya wannan saurayi ne mana wanda yake nawa wa fatati wannan budurwa ce wata take karkashin karkashin kulawa na kenan dai a nan lafazin da aka hana mun furta shine abdi amati kar da wani ya ce ma wani bawa na ko kuma wani wata ta ce ma wata baiwa ta a ba haka nan sai dai ka ce wannan yaro na ne ko yarinya ta ce ko mai aiki ne karkashi na ko mai hidima ne kai dai ka samu wani lafazi da amma maganan cewa bawan ka ne bai taso ba kullu kuma abidullah dukan ku bayan Allah ne ku maza sannan kuma wa kullu nisa'ikum ima'ullahi matan ku suma gabaki ɗin su bayan bayan Allah ne hadisin 145 an sa'id ibn jubair radiyallahu anhu qala qala ibn abbas abda sa'id ibn jubair yake cewa Allah ƙara yarda a gare shi abdullahi dan abbas Allah ƙara yarda a gare shi yake ce mishi hal tazawwajta ya sa'id da sa'id kai aure qultu la sai ce mishi a ban yi aure ba qala sai sa'il abdullahi dan abbas yake cewa sa'id ibn jubair fa tazawwaj kai aure ya kai ya kai sa'id fa inna khayra hadhihi al-umma aktharuha nisa'an mafi alherin wannan al'umma sune waɗanda suka fita yawan mata wanda suka hita mata yani mai mace a cikin al'umma ne shine mafi alheri a ciki kiran ba gobra ba ba tuzurai ba duk da wannan lafazi na wannan hadisi daga wasu daga cikin malamai suna ce a wannan yana bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne saboda shi yake da shi da ya rasu ya bar mata take guda guda tara kenan shi kuma shine mafi alheri a cikin wannan al'umma duk da cewa ba zai hana a ɗauki lafazin ba akan cewa lalle masu aure a cikin al'umma na sune mafi alheri akan wanda suke gwabraye ne eh kwarai da gaske mutum yayi aure idan Allah subhanahu wataala ya bashi daman yin aure wannan abu ne wanda yake iya da muhimmanci kwarai da gaske saboda zai taimaka maka lasima irin wani lokacin da muke cikin na fitintinu kala kala ma da in ka bude waya duk inda ka shiga facebook in ne whatsapp in ne a wani tiktok ne wani wane ne ga sanan dai abubuwa na badala na na ba na ba gaira babu dalili malam abubuwa na rashin jin magana daga wasu mutane suna aikata wasu abubuwa kai ka ce ba mutuwa za su yi ba to kaga waɗannan fitintunu duka in ka samu kai aure Allah Allah zai taimaka maka akan a huta daga cikin su kamar da yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yayi yayi aure da niyyar cewa ya samu Allah ya kare shi Allah ya ba shi daman ya kame to Allah zai ba shi wannan kamewa da haka mutum ya aure kwarai da gaske manzo Allah ya ce fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar saboda wannan zai taimaka maka akan kiyaye gabanka ba za ka yi zina ba sannan kuma zai kiyaye maka akan kiyaye ganinka ba za ka kalli abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ba kenan wannan shi ma na karantar da mu cewa lalle mutum in ya samu daman da zai aure kawai ya aure kuma idan ka samu daman da zaka ƙara ka ƙara in ka samu daman da zaka ƙara ka ƙara in ka samu daman da zaka ƙara ka ƙara kai hudu yawa hadisin 146 hadisin Anas ibn Malik Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ala jariyataini duk wanda ya dauki dawainiya da kulawa ta yara yan mata guda biyu misali ɗiyanka ne a ɗiyan yan uwa ne ka kasu ka kula da su addinin su cin su shan su tufafin su lahiyan su gurgurdan Allah hore maka ka kula da mutuncin su suka kai matakin da suka suka balaga ja'a yawm alqiyamati ana wa huwa wa damma asabi'ahu manzo sallallahu alaihi yace zai zo gobe kiyama wannan mutumin ana wa huwa da ni da shi wa damma asabi'ahu manzo ya hada tsakanin yatsotsin shi wanda mafi yawa kuma yazo a cikin wasu hadisai da manzo yana hada tsakanin alwusta da as-sababa yatsa ta tsakiya da yatsa take manuniya manzo yana hada tsakanin su ana wa huwa zamu zo algida zamu zo gobe kiyama haka ni da shi kaga wannan yana maka nuni akan girman daraja sannan kuma akwai hadisin da yake nuna cewa ma mutumin da ya reni yara 'yan mata guda biyu ba su taɓa aikata ayyuka na fasikanci ba ka kula da tarbiyyarsu da addininsu da kaza da kaza da kaza haka kai ka damka su a hannun mazajensu hukuncin ka gidan aljanna ne kaga wannan akan diya mace ko kaga alƙawarin da babu shi akan ɗa namiji amma da shi ana ta jaraba cewa dole wai mutum sai a ihi namiji kana ga in baka samu namiji ba kamar an maka an maka laihi wa wani yake ce matar shi an kika sake aiho mana mace nace ka ji ta aihi yara yara 'yan mata guda shidda mata wani gargaɗin kika sake aiho mana mace kai ka ci abin a hannun ta yake yan uwa musulmi na ganin ya kamata mu dakata insha Allah darasi na ƙarshe zamu ƙare wannan littafin ne da izinin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya shirya da mu karantar da yako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yan uwa da suke bibiya kai tsaye da wanda suke gaisuwa da sauran al'amura Allah subhanahu wataala ya sami tawfiki ya ba mu tawfiki gaba daya kuma Allah ya sami tarayya a cikin lada gabaki daya اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته